به ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin dare na lahadi yinin asabar cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kan mu mance yau muna hudu ga watan jima'a rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun ambaci mas'aloli da malam ya tambaya akan hadisin Hussein yau za mu tashi akan sabon babi qala al-muallif rahimahullah bab al-khawf min ash-shirk mu duba shahi na 82 babi wanda yake bayanin tsoro ga abkawa ga shirka قال المصنف رحمه الله تعالى مالا wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce babul khawf min ash-shirk babi wanda yake karantar da mu hadari ko tsoro game da aikata shirka wa qawluhu qawlullahi ta'ala fada Allah madaukaki da yake cewa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء للي الله مدوككي بيا غافر تاوى واندي حد بوتش دواني كون إرن دنجي نبوتا da abin da ya shahi rukunan musulunci rukunan imani da abin da ya shahi bangare na mu'amala gaskiya amana ikhlasi da abin da ya kama da haka dukan wannan nau'i ne yanka ne tsoro ne da abin da ya kama da haka dukan wannan nau'i ne na ibada duk wanda ya hada Allah madaukaki da Allah a cikin ɗaya daga cikin nau'i na ibada to ya yi shirka kuma Allah baya gafarta shi qala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukaki na gafartawa koma bayan shirka ga wanda ya so duk komin girman zunubi iya ƙalƙashin mashi'a ne in Allah maɗaukaki ya ga dama ya gafartawa bawa in Allah maɗaukaki ya so ya kama bawa da laihi amma ban da shirka mutum ya mutu iya shirka to babu zancen gafara Allah maɗaukaki game da shi قال ابن كثير محمد بن كثير wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce akhbar ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bi Allah madaukaki ya bada labari cewa bayya gafartawa game da a hada bautar shi da wani ai la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa mushrik bayya gafartawa wani bawa wanda ya gamu da Allah alhali iya cikin shirka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ay min adh-dhunubi Allah na gafartawa kuma bayan wannan na zunubai liman sha'a min ibadihi ga wanda ya so ga bayan shi. Fatabayyana bi hadhihi al-ayati anna shirka a'azamu dhunuba a'azamu dhunub sai ya zamanto ya bayyana ga wannan aya cewa shirka shine mafi girman zunubi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zunubin da yake shirka girma لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره دوما الله مدوككي يا بعد labari cewa bai ya gafarta mishi bai ya gafartar da shirka liman lam yatub min ga wanda bai tuba ba ga shirka amma ko mushriki ne mutun ya tuba to Allah madaukaki na gafarta mishi wannan zulubi na shirka wama duna min adh-dhunubi fa huwa dakhilun tahta al-mashi'ati kuma bayan shirka na zunubai to kalkashin so ne na Allah madaukaki na ya ga dama ya kama mutum da wannan laihi ko ya gafarta mishi in sha'a gafara gafarahu liman laqiyahu bi in Allah madaukaki ya so sai ya gafartawa wanda ya gamu da Allah da wani zunubi wanda ba shirka ba wa in sha'a azabahu in kuma ya so sai ya azabtar da shi shi yasa bai dace ba mutum duk irin halin da yake na zunubi inda ba shirka bai mutu a kan shi kamar hukunci cewa ba zai samu rahama Allah maɗaukaki wannan al'amari ne na Allah shi yake da wannan mulki domin ba san halin da mutum ya rasu ba قال وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك wannan zai sanya ya tilastar da bawa tsananin tsoro game da shirka alladhi anam shiddatul khawf min ash-shirk alladhi hadha sha'nuhu inda Allah wanda ya zamanto shine wannan sha'anin sha al'amarin shojan Allah madaukaki li'annahu aqbahul qabiha domin shine mafi munan abu munan ne shirka wa azlama azulmi azlama zulmi kuma shine mafi girman zalunci dan ana son zalunci to in an zo ga shirka shikenan ya zama ita ce mafi zalunci wa tanaqqusu li rabbil alamin kuma kaskantarsuwa ne ga ubangijin talikai kenan tawaya ce shirka game da Allah madaukaki tawaya ce وصرف الخالص حقه لغيره da karkata akala ta haƙƙin Allah wanda ya zamanto tsantsa ne na shiga wannan shi wa adlu ghairihi bi halau da karkata ne na haƙƙin Allah karkatar da haƙƙin Allah ne ga wannan shi kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sanan wa'anda suka kafircewa Ubangijinsu, da shi ne suke karkacewa, suna daidaita shi ga wani Allah maɗaukaki. Wale annahu munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amr domin shirka shine warwara munaqidun na warware abmunuwa da Allah da ya halitta domin Allah da ya halicci mutane da aljanu bai halicce su ba don su bautawa wani idan suka bautawa wani ko suka haɗa bauta Allah da wani to sun tauye wannan manufa ta halitta da Allah maɗaukake musu wal amr da abin da Allah maɗaukake umarni da shi munafin lahu min kulli wajhin shirka ta kore wannan manufa ta kowane ɓangare wa zalika ghayatul mu'anadati li rabbil al'alamin wannan shine kai ƙarshen taurin kai da bijirewa game da ubangijin talikai mu'anada abinda za ka yi amma umarni ka ki aikatawa wal istikbara an ta'atihi da girman kai ga bautawa Allah madaukaki wal inqiyadu li awamirihi da girman kai ko tawaye ga jayuwa da umarni na Allah madaukaki alladhi la salaha lil alami illa bi dhalik wanda babu nagarta ga 'yan talikai sai da wannan famata khala minhu kharab khariba duk lokacin da 'yan talikai suka wohinta da tauhidi to wannan 'yan talikai sun rugaje sun lalace wa qamatul qiyama qiyama ta tsaya kama kala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi suka tabbata gare shi ke cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah kiyama ba za ta tsaya ba har sai an waye gari a doran ƙasa ba a cewa Allah Allah mutane za su wa Allah tawaye zamanto aglabin mutane kafirai ne a wannan lokaci kiyama za ta tashi kuma ya dace da wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama batta tashi sai a bisa ashraran mutane wali anna shirka tashbihun lil makhluq bil khaliq hakanan domin shirka shirka kamanceceniya ne lil makhluqi ga da abubuwan da aka halitta bil khaliq da mahalicci kina an kamantar da abin halitta da wanda ya halitta shi ne Allah ta'ala wa taqaddasa wanda ya daukaka kuma ya tsarkaka fi khasa'ihil fi ilahiyyah a cikin abeban allantaka wanda Allah yake banta da su min mulkin na mulki ne wannan min mulkin dar wa nafi na ɓangaren mallakar cutaswa da amfani wal'ata walman da badawa da hanawa alladhi yujibu ta'alluqul du'a wanda yake tilastar da ratayuwa addu'a wal khawf da tsoro war raja da kwadayi wat tawakkul da dogaro da Allah wa anwa'ul ibadati kulliha billahi ta'ala da dukkan dangogin ibada gaba ɗayanta ga Allah madaukaki wahda wanda ya zamanto shi kadai ne faman allaka zalika bi makhluqin dukkan wanda ya ɗanhura wannan ko ya rataye wannan da abin halitta faƙar shabbahahu bil khaliq to tabbat ya kamantar da shi da abin mahalicci shine Allah ina idan mutum iya tunanin cewa akwai wanda zai bada ya hana ba Allah ba ko Allah ma na badawa wani iya iya sa cuta ko ya bada lafiya to wannan ya kamantar da Allah madaukaki da wannan mutum وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله sai zamanto ya sanya wanda bai mallaki ga karan kanshi ba wata cuta idan cuta ta zo bai ya iya ta kuma bai ya iya sawa kanshi cuta ko wani wala nafa'an ba zai amfanar da kanshi ba abin mamaki za ka ga masu zuwa wajen bokaye da abin da ya kama da haka da neman waraka ta ɓangaren aljani bai ya iya kare kanshi daga cuta. To idan mutum wanda ba zai iya kare karan kanshi ba daga abkawa ya zuwa ga wanda ka je nema, don za ka je nema wajen shi. Sai dai kawai ɓacewar basira. قال لا ينفع لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة بملكي بموتوا برانتنا رايوا ولا نشورا بملكي بإن أموت أتادا سيريكي شي شبيها بمن له الحمد كله سيريكي شي ya kamantar da wanda Allah shine wanda ya mallaki godiya gaba ɗayanta walahul khalqu kullu shi ke da halitta gaba ɗaya walahul mulku kullu shi yake da mulki gaba ɗayan shi wa bi yadihi alkhairu kullu kuma a hannun Allah madaukaki alkhairi yake gaba ɗayan shi wa ilayhi yurja'u al'amru kullu zuwa ga Allah ne ake mai da al'amari gaba ɗaya yake kuma ga zuwa ga Allah madaukaki fa azimmatul umuri kulliha bi yadihi subhana ragamal al'amra dukkan su na hannun Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa marji'uha ilai makoman wannan al'amura na ga Allah ne fama sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah madaukaki ya so shi ke kasancewa abinda bai so ba kuma bayya kasancewa duk yanda aka so ya kasance la mani alima ata ba mai hana abinda Allah madaukaki ya bada wala mu'ti wala mu'ti liman lima mana'a ba mai bada abinda Allah madaukaki ya hana babu shi alladhi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsika laha wanda idan ya budewa wasu mutane rahmar shi ba wanda sai tare ta wama yumsiku fala mursila lah min ba'di kuma idan ya kame wata rahma rahmar shi to ba wanda yake iya koro wannan rahma ta zo bayan kuma bayan Allah madaukaki huwal azizul hakim shine mabwayi mai hikima fa aqbahu tashbih sai zamanto ya munana kamantacce ne ya kamantar da shi tashbihul ajiz al faqir bizat kamantar da kasashe talaka bizat da zatin Allah madaukaki bil qadir al ghani bizat wanda ya zamanto kamantar da wanda yake da iko mawadaci da zatin shi ba da taimakon kowa ba wa min khasa'isil ilahiyyati na daga abeban da allantaka Allah ta keɓanta da shi alkamalul mutlaq min jami'il wujuh kamala cika cika sakakka kamala cikakka wanda babu tawaya da dukkan bangarori alladhi la naqasa fihi biwajhin min alwujuh wanda babu wata tawaya ta kowane bangare wadhalika yujibu an takuna alibadatu kulluha lahu wahda dalilin haka ya zamanto wajibi ne ibada gaba ɗayanta ta kasance ga Allah maɗaukaki shi kadai wata azimu wal ijlal da girmamawa hallaudi da girmamawa wal khashiyatu wad du'a da jin tsoro da roƙo war raja wal inaba da kwadayi ga kom da komawa zuwa ga Allah madaukaki da bauta wat tawakkul wat tauba da dogaro da Allah da neman tuba wal isti'ana da neman taimako wa ghayatul hubbi ma'a ghayatiz zul kuma kai ƙarshen so na haɗe da kai ƙarshen ƙasƙanci shi yasa malamai suka fassarar da ibada hiya ghayatul hubb ma'a ghayatul dhul shine kai karshe a so tare da kaskanci Allah madaukake da ya umarci mu yi sallah za mu yi ne muna san Allah muna san mu yi sannan kuma muna kaskantar da kanmu zuwa ga Allah madaukake ba tare da girman kai ba duk ibadar da aka samu babu tsoro babu kaskanci to ba ibada bace ba ba ta kai ibada ba kullu zalika yajibu aqlan wa shar'an wa fitratan dukkan wannan na wajaba ne na tilastuwa a hankalce a shar'ance kuma da yanayin da Allah madaukaki ya halicci abeban bayi an yakuna lillahi wahda cewa dukkan wannan al'amura su kasance ga Allah ne shi kadai wa yamtani'u aqlan wa shar'an wa fitratan an yakuna li ghairi kuma tauhidi ya kore a hankalce a hankalce da shar'ance da yanda Allah maɗaukaki ya halitta abeban halitta ya kore ya kasance wannan tauhidi ga wannan Allah ne ko kuma wannan abubuwa su kasance ba na Allah bane ba faman fa'ala shay'an min zalika bighairi dukkan wanda ya aikata wani abu na wannan ga wannan Allah maɗaukaki faqad shabbaha zalika al-ghaira biman la shabiha la to tabbat ya kamantar da wanda Nam, zalika faƙar shabbaha zalika al-ghaira ya kamantar da wancan abu bi man la shabiha la da wanda baya da kama babu wanda yake da kama da shi shi ne Allah wala mithla la baya da kwatamci a ce ga kwatamcin ga irin wani ga irin Allah wala niddala ga wanda baya da kishiya wa zalika aqbahu at-tashbih wa abtalu idan mutun yayi haka to shine mafi mummunan kamanceceniya ko kamantawa da mafi lalata shi da bacewa. Fali hadhihi al-umur wa ghairi dalilin wa'annan al'amura ne da wani su akhbar subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiru Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka ya bada labari cewa bai ya gafartar da shirka idan mutun ya mutu akan shi ma annahu kataba ala nafsihi ar-rahma duk da cewa Allah maɗaukaki ya wajibtawa kan shi rahma. To, amma da yake al'amari ne wanda yake da haɗari, haƙƙi ne na Allah aka ɗauka aka ba wani sai zamanto, rahma Allah anan bata, Allah bayya rahma da anan. Haza ma'ana kalamu bin al-qayyim rahimahullahu ta'ala, malai ce wannan ita ce magana ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Wa fil ayat raddun ala al-khawarij almukaffirina bizunub cikin wannan aya akwai da akwai mai da murtani ga khawarijawa wanda suke tawaye ga dokoki na Allah da wanda Allah madaukaki ya ba mulki ba akan abin da ya zamanto shirka bane ba ko sabo almukaffirina bizunub wanda suke kafirtar da mutane dalilin zunubi abu kaɗan kai na sabon Allah sai ce ka zama kafir wannan su ake cewa khawarij kuma shi da aka samu a yanzu ‘yan boko haram duk da cewa abu ne wanda turawa suka kirkire shi abu ne wanda yake da tarihi mai yawa da sauran wasu al'ummomi wanda suka zo wanda dalilin ɗan ƙaramin zunubi su ce mutum ya kafirta kafiri sai a wayi gari babu musulmi kowa kafiri shi yasa aka yi suka yi ta kafirtar da musulmi kuma da ƙarshe suka kafirtar da junansu da Allah ya halarci mutum ajizi baya zama kamil ta yadda za a yi wata rana a samu tawaya mutum ya saba Allah وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار هل أكوي مرد ميدا مرتني معتزلة wanda suke cewa ai masu zunubi Allah zai zai dawwamar da su a cikin wuta shi ma nassi nassosi na Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karantar da mu cewa ba zunubi ba zunubin mutum in dai ba shirka ba baya dawamar da mutum cikin wutar jahannam sai dai kuma a ce mutum Allah ya azabtar da shi da wutar jahannama daidai sai gwant ya ta kai azaba barantana a ɗauki tsawon lokaci kafin a hundo shi walaisu indahum bi mu'mini wala kufar suka ce wannan mutum mai zunubi manzilatun fi manzilatin bainal manzilatai suka ce iya mataki tsakanin mataki biyu shi ba dan aljanna ba shi ba dan wuta ba shi kuma Allah madaukake a lahira gida biyu ne ko aljanna ko wuta nam sai suka bashi matsayi guda biyu suka ce ai shi ba mumini bane in yayi aikin zunubi misali mutum yayi ƙarya sai ce a wannan shi shi ba mumini bane shi ba kafiri bane to menene ne نعم قال ولا يجوز أن يحمل قوله بيا حالتا أدوكي معنا فدا الله مدوككي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب iya gafartawa wanda ya so ala ta'ib ka a ɗauke shi akan cewa wanda ya tuba ake ne wanda ya tuba tuba ta gaskiya Allah madaukaki na karɓa tubar shi bal ma hikima ta Allah maɗaukaki da rahmash ya mai da zunubin wannan lada abinda Allah maɗaukaki yake so gabawa ya tuba ga abin da yake fa inna ta'iba min ash-shirk maghfurullah domin dukkan wanda ya tuba daga shirka tuba ta gaskiya Allah na gafarta mishi kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna Allah ya dhunuba jami'a ya ku bayina wanda suka huce gona da iri a bisa an kawunansu suka aikata zunubi suka kasa tsayawa wajen umarnin Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kamna daga rahama Allah madaukaki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah madaukaki na gafartar da zunubi gaba ɗaya shi kinan sai zaman to wannan aya na mai da kana mai da murtani akan khawarij da mu'tazilawa fa huna amma wa atlaqa anan aya ta zo a dunkule kuma a sake li'anna al-murada bi ta'ib domin manuha ga wanda ya tuba wa hunaka khassa wa allaka a can kuma sai keɓance kuma ya ratayar da hukuncin da tuba لأن المراد به من لم يتوب أنا نهن قوان بي توب نعم هذا ملخص قول الشيخ الإسلام ما ليتي وانا كما تكي تتشم غانا تيتا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ياي دوغون تعليقي Allah in lokaci ya ba mu dama muna iya yin shi, ƙala fi ƙurratul uyur, ƙala nawawi, imamun nawawi rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce, amma dukulul mushrik an nara fahuwa ala umumihi fa yadkhuluha wa yakhlud fiha game da shigan mushriki cikin wuta to za a bar shi kamar yadda Allah madaukaki ne ya umarni zai shiga cikin wuta wa yadkhulu fiha wa yakhlud fiha kuma ya dawama a cikin ta inda mushriki ne to wuta wajibi ce akan shi kuma dawama zai a ciki wala farka bain alkitabi alyahudi wan nasrani anan babu bambancin da bayhudi da kirista domin kowanne daga ciki ya dauki Allah da wani Allah ya hada Allah da wani Allah ya ce shi ma Allah ne na'am ko kuma ya jinginawa Allah madaukaki abin da ya tsarkakar da kanshi shine da wa bain abadatul awthan wa sa'irul kafara babu bambanci hallau tsakaninsu da wanda suke bautawa gumaka da sauran kafirai wala farqa inda ahli alhaqqi bainal kafiri inadan wa gairi hakanan babu bambanci a wajen ma'abuta ilimi da hankali gaskiya tsakanin kafiri wanda ya tantagariya girman kai ne yayi wa gairihi da wani shi wala baina man khalafa millat islam wa baina man intasaba ilaiha ilaiha thumma hakama bi kufri da wanda ya saba wa tafarki na musulunci da wanda ya rungumi ya karkata ya dogara kanshi zuwa wannan milla addini na musulunci sun mahakama bi kufri sannan ya yi hukumci da kafircin shi bi jahadihi wa gairi dalik da musun wani abin da shari'a ta zo da shi da abin da ya kama da wani wa amma dukhuli man mata ghairu mushrikin aljanna fa huwa maqtu'un bi game da shigar wanda ya mutu ba mushriki ba ya shiga aljanna abu ne wanda ya zama to yankakke lakin in yakun sahibu kabiratin musarran alaiha musirran alaiha wa mata ala zalika fa huwa tahta al-mashi'a sai dai mutumin da ya zama to musulmi ne ya nace da babban zunubi bai tuba ba da shi har ya mutu akan babban zunubi ba shirka ba fa zalika fa huwa tahta mashi'ati wannan iya kalkashin so na Allah madaukaki da yarda Allah madaukaki fa in afa anhu dakhil aljannata awwalan in Allah madaukaki ya mai rangwame zai shiga aljanna tun shiga farko wa in azaba wa illa uzziba fi nar in ba haka ba Allah sai azabtar da shi a cikin wuta thumma ukhrija minha wa udkhila aljanna sana a fitar da shi daga wannan wuta a sanya shi aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda duk mu'minin da yayi imani da Allah ya kadaitar da Allah da ni manzo ne to baya da wama cikin wuta qultu mala yace hadha qawlu ahli sunna wal jamaa wannan shine fada ta ahli sunna da mabiya tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jama'atul muslimin ke la ikhtilafa bainahum fi dhalik babu sabani tsakanin su ko guda wa hadhihi al-ayatu min a'zami ma yujibu al-khawf min ash-shirk malai yace wannan aya na daga cikin mafi girman ayoyi wanda suke wajibtar da tsoron shirka li'anna Allah ta'ala qata'a al-maghfira 'an al-mushrik domin Allah madaukaki ya yanke gafara ga wanda ya zamanto mushriki ne wa aujaba lahu al-khulud fi an-nar ya wajabtan mashi shiga cikin wuta wa atlaqa wa lam yuqayyid nan Allah madaukaki sai ya saki abu bai dabebe da shi ba bai takaitar da shi ba domin ta la yaghfiru an yushraka bi na'am kuma kala ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sannan Allah madaukaki na gafartar da koma bayan shirka ga wanda ya so fa khassasa wa qayyada nan Allah maɗaukaki sai ya ya keɓance kuma ya dabebe a nan duna shirk ga abin da ya zama to ba shirka ba ne ba fa hadha dhanbu alladhi hadha sha'nu wannan zunubi wanda wannan shine al'amuran shi la ya'malu an yaqa fihi fala yurja lahu ma'ahu naja la ya'malu an yaqa fihi ba a tsammani ko fatan ya abku a cikin shi fala yurja lahu ma'ahu naja wanda ya afka a ciki ba a tamanin wani wani tsira da zai daga azaba Allah illa mai tub minhu inda ba ya tuba game da shi qabla alwafat gabanin mutuwa kenan sai mu tsaya anan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك